بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da saurare mu a wannan tasha ta banfere ta talabijin da rediyo a babban birnin yamai wato jamhuriyar Nijar yau muna wato sha uku ga sha takwas ga watan rabi al'awwal wata na uku kenan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya bayan haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam yan uwa masu kallon mu da saurare idan ba a manta ba a satin da ya gabata ranar juma'a kenan malam ko in ce sati biyu da suka gabata malam ya fara mana maudu'i na mustalah na alhifz malam ya yi darasi na farko sannan yanzu wancan sati da wuce ya yi darasi na biyu to gashi yau allah subhanahu wataala ya kawo mu a karo na uku malam sheik abdulmalik ya yana zai ci gaba da yi mana wannan darasi na wato alhibsu a wato mataki na uku kenan darasi na uku yan uwa masu kallon mu da saurare insha Allah ba tare da bata lokaci ba malam zai shiga cikin maudu'i kai tsaye akramaka Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda muka sani duran juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma muna zuwa na gidan radiyo da tele na bonfere don saboda gabatar da nasihohi da darussa zuwa gare mu don saboda ababen da za su amfane mu gwargwadon ilimin da Allah ba mu gwargwadon ɗan karamin sani da Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace muna. to kamar yadda malam sani ya bayani sati biyu da suka gabata mun taɓa mustalah na alhif yau kuma insha Allahu ta'ala za mu zo mu tattauna ne akan wannan mustalah watakila mu kai ƙarshen shi Allahu a'lam insha Allahu rabbul alamin waɗanda suke bibiyar mu sun san akan maudu'in da ake magana to za mu kasa maudu'i kamar haka abu na farko za mu tattauna ne akan wato akan wata mas'ala da wancan sati mun taba ta abinda ake kira al-istidrak za mu yi bayani kanta wani dan abu da ya kamata mu dan kara kaɗan kan mas'ala ta ƙarshe da muka ɗauko a bayani a kanta abu na biyu za mu yi bayani akan abin da ya gabata na maudu'in shimfiɗa wadda ɗan uwa ko masu saurare za su iya fahimtar mu sai kuma wato abu na gaba wanda shine za mu zo mu yi bayanin waɗansu wato ƙa'idodi da kuma waɗansu hanyoyi da ake bi don saboda wato fahimtar har da yadda malamai suka shirya abu na uku sai waɗansu wurare da suke suna da matsala ko kuma wuraren da suna ba da wahala wani lokaci dalilan da kuma suke sawar hanyoyin da ake bi wajen warware irin waɗannan matsalolin sai kuma abu na uku cikin wannan maudu'i shine ƙalubale game da wato harda ta alkur'ani ta fuskoki daban-daban a gurguje abinda lokaci zai bamu sai abu na ƙarshe wancan satin mun yi alkawali wannan matsala da duniya take ciki ma ba wai kasashen mu kadai ba game da abin da ya shafi tattalin arziki da abin da ya shafi ƙaddiya kuma musamman ba ta ruwan sama duk da ke mun ɗanyi bayani kan wani bangare a ciki ba za mu tsawaita ba inda Allah ba mu iko za mu ɗan yi bayani domin nuna matsayar musulunci game da al'amura na rayuwa da yadda duniya take tafiya domin addinin musulunci addini ne salihun li kulli zamanin wa makan musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri da kowace ƙasa da kowane bagire da kowace al'umma kuma musulunci bai jahilci wata mas'ala ba sai dai wanda ya santa ya santa kuma wanda bai santa ba bai santa ba ko wanda ya fahimce ta ya fahimce ta wanda bai fahimta ba bai fahimta ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar mu ta farko shine al-istidrak kai an ce istidraki shine kamar rishika abinda wanda an faɗe shi lokaci ya kure ba a samu damar faɗansa ba ko ko a ɗanyi wani kuskure ana son a gyara wannan kuskuren wato satin da ya gabata mun tattauna akan matsala ta ƙaurace ma alƙur'ani har muka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna damuwarsa game da wannan mas'ala a cikin suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura har muka ce ya rabbi cikin alqur'ani guda biyu ne kuma duk da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka zo kuma alhali ya tana nuna abu yayi nisa duk cikin qur'ani kuma rabbi zaka samu to ya za a yi a ce kafirai da musulmai da musulmai da annabawa ma waɗanda ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su cire ya'un wadda ta wato tana nuna abu yana kusa amma shi ya amfani da ya'un muka ce saboda abubuwa da suke tada hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ka ce kuma nan wajen wakilihi din nan akwai kira'a wato guda biyu ko mu ce wajen wani kira'o'i ko na karantawa guda biyu domin akwai wakilihi akwai wakilahu dalibin ilimi kada ya ji wata karatu wani karatu wanda bai sani bai zabura ya ce kuskure na wakilihi imamu asim da kuma imamu hamza su karanta wakilihi mun kawo kusan maganganu da malamai suka kawo guda biyu na taujihin wannan kira'a waɗansu sun ce wakilihi wato asalin shi da an ka ce wa inda hu ilmu sa'ati an shafe ilmu na an kaci wato abin nan an shafe ilmu ne wato sai aka kawo ƙilihi kinan wa inda hu ilmu ƙilihi haka wadansu malamai suka ce wadansu kuma daga cikin malamai suka ce wa ƙilihi alwawu wawul kasami wawun ce ta rantsuwa ba wawul atfi ba ma'ana kenan wa ƙilihi rantsuwa ne ake yi da maganar da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa to jawabun alqasam yana da jawabi menene ake nufi da jawabi wato jawabin shi rantsuwa tana da amsa kamar a cikin larabci zamu ce waɗansu malamai suka ce malfuzun na ma'ana an faɗi wannan jawabi wa qilihi rantsuwar da an kai inna haula qaumun la yu'minun shine jawabul qasami kenan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗannan mutane ne ba sa yin imani rashin imanin mutane yana tada hankali manzo ba duniya take tada mishi da hankali ba waɗansu kuma malamai suka ce a'a an shafe jawabul qasami ai wa qilihi latunsaranna wato Allah ya rantsuwa kenan an yi rantsuwa da maganar manzo Allah zai taimake shi ko ko zaka kaddara abin da ka ga dama in mun ce kuma wakilan mu muka ce kusan magana guda takwas a akwai jiya mun ga wancan satin mun dan kawo ina ganin guda bakwai ko guda takwas din mai so da ya koma cikin littafin Ad-Durrul Masun fi Ulumi Kitab al-Maknun na Sheikh As-Samin Al-Halabi to wannan kenan wannan istidraki kenan to maudu'in mu kuma da muke akan sa shine maudu'i na harda satuttukar da suka gabata ko mu ce sati biyu da suka gabata mun yi bayanin asalin kalima ta alhifzu shine ya hardace abu hafiza yahfazu fa'ila yaf'alu hifzan fi'lan kuma muka kawo cewa har da kala biyu ce a wani tsari da malamai suka yi shine a haddace abin da ake gani ko a tsare abin da ake gani muka kawo misali da jami'an tsaro misali da kuma 'yan sanda da kuma sauransu dai suna tsare da mutane kamar makiyayi yana tsare da dabbobi misali yana kiyaye su da malami yana kiyaye da ɗalibansa misali ko kuma mai gadi yana kiyaye da gidan da yake gadi ko wurin da yake gadi kuma muka ce akwai haddace abin da ba a gani shine misali mutum ya haddace wata magana har muka yi zancen kuma inda hadda tana cikin zuciya ne asali ba tana cikin kwakwalwa ba kamar yadda waɗansu ke cewa na haddace da kwakwalwa ta wannan kuskure ne cikin zuciya ne ake haddacewa mun kawo aya ta alkur'ani Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alkur'ani ayoyi ne bayyananni a cikin zukata as-sadr mun ka ce kirji amma wato fi fi suduri ladini utul ilm ana cikin ana nufin cikin zukata saboda zuciya cikin kirshi take wajen ilmul balaga abin da suke cima majazun mursal ko uslub min asalib al-lughati al-arabiyya wannan biya gabata sannan muka kawo nau'i na har da kuma a gurguje ne muke kawo wannan muka ce wadansu malamai sun kasa har da gida uku ba wancan kason ba kenan shine ana hardace lafazi mutum ya hardace lafazin abu mutum ya hardace alkur'ani misali ya hardace lafazin alkur'ani zaka iske araba ya haddace lafuzan alkur'ani sannan kuma ana haddace ma'ana abu zaka iske malami bai haddace alkur'ani ba amma duk ayar da za a ja mishi a cikin alkur'ani zai iya fassara ta kaga ya haddace ma'ana ke sai kuma abu na uku shine haddace mavallu shay'i masadiru shay'i inda ake samun abu faqihi ne misali malami an yi masa fatawa bai san amsa ba kaga bai san amsa ba amma ya san da wani littafi da wani littafi zai koma a ina ne yake tunanin za a samu wannan mas'ala kenan shi ake kira hifzul masadir mutum ya haddace littattafan da suke magana ko ya san inda zai koma ya samu wannan mas'ala din ko da bai karanta ta ba malamai sun kasa wannan har da gida uku wannan duk bayani ya gabata kan shi na dan gini saboda tana yawa wani bai saurari wancan karatun na farko ko na biyu ba kaga sai zaman to zai ji maudu'in kamar a gutsire ki ko ba haka ba to shi yasa muka gabatar da wannan to wannan abin da ya shafi wannan kiran yanzu sai mu zo cikin maudu'in mu gadan gadan mas'ala ta farko shine wato ka'idodin harda da kuma yadda ake harda mas'ala ce mai muhimmanci na biyu kuma wato wuraren da suke da matsala cikin harda an gane ko yasa suke da matsala galibi don saboda wani wuri yana da matsala a wurin wani bawan Allah wani wuri bai da matsala a wajen wani abu na uku kalubale daban-daban waɗanda har da alkur'ani da karatun alkur'ani yake fuskanta to waɗanda su ne dukata guda uku da muke sun yi bayani akan su cikin hadda na faɗi su kuma za mu sake dawo akan su matsaloli da mutum yake fuskanta tunda an ce kalubale ba kuwa san kalubale ba duk da shi kanshi kalubale ma ba ma hausa bane kwata-kwata eh domin kalu sun ce bale kuma balana tunda akwai ana yin imala an kace bale kalubale kamar sun ce eh domin dan adam ina so ya kalubale ce ka sai saka gaba ko ba haka ba bahaushe ce sharri sheri gaba aka saka ko saka baya cin bai kakai ina fata ana fahimta in ka fahimci al'amari akwai sharri cikin shi to sa shi gaba saboda kai in kai da ka shiga gaba sharri to zai halaka ka ala ayyati hal wannan mas'ala ta farko da ta shafi qawaidul hifz yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ɗalibin ilimi yana hankalta musu domin ilimi in baka san ƙa'idodinsa ba da yadda ake yin shi kullum kana baya saboda muna da wata matsala musamman a nan kasashen afirka da irin kasashen larabawa abinda ake kira at-ta'limu zati mutum yana son ya karantar da kanshi da kanshi a'a shi ilimi in dai matakin farko na dole sai ka je an koya ma bayan ka yi karatu ka fahimci ka'idodin ilimi to ta nan ne za ka iya fahimta waɗansu abubuwa ko da ba tare da malami ba kuma wannan ma bai wadatar da kai daga malami ba domin kana da buƙatar muzakara kana da buƙatar muraja'a kana da buƙatar ɗaukar karatu kuma kana da buƙatar wa wani fanni wanda baka sani ba ka je wajen malamai ka ɗauka.
kuma shi kansa za ka iya samun ma wani zubin ko da ka san kawai na ilimi wani abartas mas'alar ta to in ba ka koma wurin malamin
eh wannan akwai shi kamar ma wai abin da nake so mutane su fahimta yanzu misali in ka san wani fanni to akwai fannin da baka sani ba kwata kwata ba ko ko akwai fannin da kana da rauni ciki wani fanni kana da kamar karfi a ciki kamar muna so mutane su fahimci matsaloli na ilimi kuma ilimi ma ko da ka fahimci littafi akwai malamin da zai maimaita littafi so uku so hudu a wajen wani malami dan neman albarka akwai malamin da ke zuwa makaranta ya dauki littafansa dan ya koya ma dalibai tawadu su san cewa ilimi abu ne wanda ke ana zuwa makaranta ba wai dan saboda bai san littafin ba duka irin waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata mu karance su cikin rayuwa irin ta salaf irin yadda suke mutunta ilimi da malamai ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala alam to in mun ce qawaidul hifz ka'idodi na harda wani bai san harda tana da ka'idodi shi abin da yake gani kawai da ka tashi harda ka zo ka fara ka je ka yi da kuma yadda ake harda to a gurguje abubuwan da nake son in bayar anan shine na farko harda tana buƙatar malamin da zai karantar da kai abin da ake kira wato da faransanci encadreur idan kana harda baka da malami to da wuya ta ɗori na farko da yawan waɗanda suka yi har da babu malamai za ka iske akwai kurakurai sun yawa cikin haddasu za ka iske a cikin sura guda mutum da kuskure ɗari amma bai sani ba saboda bai da malamin da wato sauraren kaset idan kana wurin da babu wanda zai iya karantar da kai misali mutum yana wata ƙasa ta turai ko ta arna inda babu wani malamin da zai karantar da shi ba laifi ya saurari kaset ba laifi ya saurari internet ba laifi kuma ne karantar da shi misali a internet misali a cikin whatsapp ya rinka gyara mishi amma wannan bai wadatar da kai daga malami in akwai malami ya kamata ka je gaban shi ka ɗauki ilimi kamar zai fi albarka zai fi albarka kuma za ka haifi fahimtar ma karatu kuma za ka haifi ɗaukar shi da muhimmanci wannan na farko kenan Eh, kuma za ka haifi samun tarbiyya saboda mutumin da baya zuwa wajen malami ba ruwan shi da wata tarbiyya shi yasa wani za ka iske karatun da ake ɗauka da intanet ko ganin yake ma malamin na wata kasa kuma ma- bai da shu'ur da ni kimanta ilimin da kuma malamin Na'am.
wannan na farko kenan kenan in babu malami za ka yi ta yin kuskure baka sani ba shi yasa za ka iske wani ya yi harda amma ranar da aka zo wajen masana da ya fara karatun alkur'ani duk aya in ya karanta sai an samu kuskure ɗaya ko biyu ko uku to kaga wannan ai ba hadda bace gaskiya na biyu ga wanda yake son ya yi hadda ya kamata ya fahimci cewa wato kamar lokutan da ake yin hadda galibi lokaci uku ne na'am in ba mutumin da kawai ya je har da alkur'ani ba misali wurin tahfiz ya zama a cikin wannan makaranta shi bai da aiki dare da rana yana so ya haddace alkur'ani ya abin ga irin wannan sai kuma in kana da hali ko ko akwai wanda zai dauka nauyin ka ko ko makaranta ce wadda an yi ta ne don a dauki ɗalibai a taimaka musu fi sabilillah to wannan abin da ne muke so mu ce galibi hadda an fi son in mutum na da dama ya yi ta bayan sallar asuba na'am abin da yasa aka fi so mutum ya hada bayan sallar asuba saboda wannan lokaci babu wasu matsaloli na ayyuka babu shawagil sannan kuma daga cikin dalilin da suka sa aka fi so a yi wannan kwakwalwa ta- ta yi bacci ta tashi ba ta da waɗansu matsaloli tare da ita na'am idan wannan bai samu ba sai mutum ya hada bayan sallar la'asar na'am idan wannan bai samu ba sai mutum ya hada bayan sallar lisha na'am amma an fi son dai ko bayan sallar asuba ko kuma bayan sallar lisha su ne aka fi so saboda bayan sallar lisha idan ka yi hadda za ka yi bacci ne idan ka kwanta in ka tashi ka yi muraja a kaji yana nan dama hadda ba ta zama sai ka yi bacci ka tashi kaji tana nan to shi kenan wannan hadda din ta yi kyau to wannan shi ne abin da dai malamai suka zaɓa sai akwai waɗansu kurakurai da masu hadda suke yi nake son in nabbaha zuwa gare su na farko kurakurai ne guda biyu manya galibin wanda bai haddace alkur'ani ba in ka bincika cikin biyu din za a samu ɗaya na'am ko kuma dukkan su guda biyu abu na farko shine da yawan waɗanda suke har da alkur'ani suna yin kuskure su ce ba za su yi ƙara wato ba za su ƙara hadda ba ma'ana su ƙara akan abin da suke da shi sai sun yi muraja a abin da sun ka haddace wannan kuskure ne shi har da alkur'ani matukan ba a ƙare ba ana yin hifzu ne ana muraja'a hifzul jadid wa muraja'atul qadim kana haddasa sabo kana muraja'a tsoho domin shi alkur'ani inda ka haddace sura da kyau to ko ka shekara goma baka karanta ta ba tafi ba ba na ce mutum shi shekara goma bai karanta alkur'ani ba haka nake nufi ba. amma yanzu idan ka haddace suratul baqara ka haddace ta idan dai ka haddace ta da kyau zaka muraja'a ta a yini ɗaya zaka iya muraja'a suratul baqara ko a sati daya to amma ya za ka haddace izi biyar a sati daya kaga ba zai yiwa ba bakar kusan kuma izin biyar ne ba kaɗan ko mu ce sumuri ko abin da ya kama da haka ina fata ana fahimta ta to kaga ashe hadda in kana yi kullum ka rinka ɗaukan sabo kuma ba na ce kullum ba ina nufin a kullum dole sai ka ɗauka a ya zama to dai kullum kana ma'ana tsarin ka ne kana ɗaukan sabo kuma kana muraja'a tsoho domin muraja'a ba ta kai hadda ba to mutumin da ya haddace izu talatin sai ya ce a shi ba zai ƙara ba sai ya tsaya ya muraja'a su to kafin ya kare muraja'a su ya ce ya lakance su ɗari bisa ɗari shaidan ya zo ya gaba da shi ko kuma ya gaji amma da yana ɗaukar sabo ko da kamar safha ce mu ce ko page ko page safha ɗai ko rabin safha sannan kuma ya ƙara wato ya ɗau- ya ɗauko cikin tsoho ya yi muraja'a ko safha biyu ko safha uku sai ka ce kullum gaba yake yi ko da ake shekara ɗai wani shekara biyu wani shekara uku ya haddace alkur'ani da yawan mutane da suka shekara talatin arba'in ba su haddace alkur'ani ba saboda suna jiran sai sun gyara wancan ya tsaya kakaf sannan su ɗauki sabo shi ko wanda in ka ce za ka yi haka sai ka shekara hasu baka dace alkur'ani ba wannan yana ba yan uwa saboda su fahimci abin da ake ciki daga cikin kurakurai waɗanda ke sawa har da tana samun matsala shine da yawan waɗanda suke son su haddace alkur'ani suna karantawa da tartili ko tadwiri shi tadwir ko tartil ana yin shi ne wajen karatu amma idan ana son a haddace alkur'ani da hadar ake haddacewa misali in nace tartil ko mu ce maratibut tartil tunda akwai tahqiq kamar yadda suka ce akwai tadwir akwai kuma tajwid akwai kuma hadar to yanzu mutum yana sa cin haddace sura sai ya zo misali da eh, mu dauki misali a tartil قل أعوذ برب الناس ملك الناس idan haka kace za ka yi ka haddace alkur'ani za ka iya shekara goma ba ka haddace alkur'ani ba lokacin da za ka haddace alkur'ani sai ka yanke tar- wato tadwir da kuma tahqiq da tajwid sai ka kuma akan hadar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده إيه وانا أسلوبي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ده wannan uslubi zaka yin hadda amma in ka ce ka ja to hadda ka ba za ta yin karfi ba me dalili saboda lokacin da kake karantawa da karatu tsaka tsakiya kana saurin hararo aya kwakwalwa tana saurin kawo ta amma lokacin da kake karatu a hankali a hankali kullum kana saurin manta ayar da za ta zo baya wannan muna kira ga 'yan uwa masu kokari su ce sai sun yi hadda irin wancan zaka iske hadda su shekara talatin ta fi ta kasa kyau ina fata ana fahimta ta wannan na dan bada misali ne daga cikin kuma kurakuran da muke jan hankalin yan uwa idan mutum yana hadda ne ba da allo ba tun da kaga suna hadda ne da allo ana rubuta musu sumuni sumuni ko rubu'i rubu'i wanda yake haddada alkur'ani misali to galibi idan zai haddace safha ko mu ce page ko page to ya raba shi kaso biyu ma'ana yanzu misali wani sai ya dauko safha misali ta innal ladina kafaru sawa'un alaihim ta bakara sai ce zai haddace ta lokaci daya kuma yanzu yi muraja ta lokaci daya wannan kuskure ne kamata na yi daga farkon safha daga innal ladina kafaru sawa'un alaihim zuwa kamar misalin wa idza qila lahum aminu kama amana nasu to yanzu sai ka dauko daga innal ladina kafaru sawa'un alaihim zuwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ya isa sai ka dauko kuma kowace aya ka karanta ta ita kadai ka maimaita ta ita kadai wato in zaka haddace aya farko ka karanta ta ka maimaita ta ka tabbatar da ka iya maimaita ta ka je aya ta biyu ka maimaita ta ita kadai karan kanta sannan sai ka hada aya ta ɗaya da ta biyu sai ka je aya ta uku ka maimaita ta ita kadai ka bar waɗancan sai ka dauko sai ka hada in ka kai rabin page ko page sai ka ɗauko daga farko zuwa rabin page daga farko zuwa tsakiyar wato safha sai ka bashi sai ka ɗauka daga tsakiyar safha zuwa ƙasa kenan sai ka ɗauka wa idan qila lahum aminu kama amana nasu zuwa ga fama rabi hatta tijaratuhum wa ma kanu muhtadin kai ta maimaita shi shi kadai ka bar wancan din sai ka ji yayi kyau to sai ka hada kai ka ɗauko daga innal ladina kafaru zuwa fama rabi hatta tijaratuhum dalilin da yasa kuma ake yin haka shine cewa idan kana hadda kullum kana ɗaukowa daga farko kana zuwa sai ƙarshe to za ka iske kullum sama yana kyau an ba ƙasan ba kyau shi yasa da yawan aramomin da sun kai hadda alƙur'ani da abin da alƙur'ani ma'ana ba allo ba za ka iske ba sa son ana karanta musu ƙasan safha sun fi son farkon safha yawwa sannan daga cikin abubuwan da ya fi sauki saboda can kwakwalwa tana da nishadi nan kuma ba ta da nishadi to galibi bai karfi yana daga cikin abubuwa kuma yana daga cikin kurakuran da masu har da suke yi sai ka iske akwai kalima tana da wahalan faɗa sai ka iske mutum ya yi sauri ya wuce ta ko ko wurin da har da shi bata da kyau sai ga mutum ya bai son karanta shi da kyau bai son yawan maimaita shi kawai ya fi son wuraren da ke jin daɗi to wannan hatsari na wurin da baka haddace da kyau ba kalmar da baka jin daɗin faɗa ita ce kamata ka rinka maimaita ta sai ka ji ta yi laushi ko tafshi a baki sannan kuma ka fitar da tsoronta a cikin zuciya domin duk ayar da ka haddace da tsoro duk kalmar da ka haddace da tsoro in shekaru dubu za ka yi in ka zo wurin sai an ji tsoron nan yana nan tare da kai to ya za ka yi ka gyara wannan tsoron ka fitar da shi dole sai ka aiki da sai ka amfani da wannan to wannan muna kira ne ga yan uwa masu wato harda ta alkur'ani irin waɗansu kurakurai da muka gani kuma duk haddar da aka yi in ba a yi bacci ba aka tashi aka maimaita aka ji akwai ta babu ta shi yasa wani suka iske ya haddace sufa haɗai sai ya yi kyau marmakon ya bari har ya bacci ya tashi ya maimaita ta sai ya ji ayyukan kwalwa tana shaɗi sai ya ƙara ta biyu sai ya ji akwai daɗi sai shi ta uku ko da ka tashi duk sun rugushe saboda hadda mataki uku gare ta kamar yadda suke cewa akwai hadda wadda matakin farko tana farko-farko ta yi laushi akwai hadda ta biyu wadda mataki na biyu ita ba ta tafi ba amma idan aka maimaita za ta zo hadda ta uku ita ce wadda ta zauna ko a wani lokaci ake bukatar ta za ta zo to za ka iske hadda ta farko galibi mutum ya hadda ta sufa ɗaya sufa biyu sufa uku yana jin daɗi shi kenan ko da yake tashi ya yi bacci ya tashi sai ya ba komai duk ta rubuce to lokacin da ya tashi ya bacci in ya yi muraja a yi muraja a ta dawo to mataki na biyu kenan to lokacin da ya yi bacci ya kwana ɗaya biyu uku ya ji ya tashi ya karanta ta to ta tabbata kenan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci abin da ake kira wato asalibul hifz ina fata an fahimci ni sai abu na ƙarshe kafin mu je zuwa ga matsalar mu ta wurare masu wahala shine mutane ana son mutum ya fahimci ina ne Allah ya bashi karfin hadda wani ta fuskar baki Allah ya bashi karfin hadda zaka iske idan yana yawan maimaita abu kai tsaye na haddace shi wani kuma Allah ya bashi karfin ido zaka iske da ya kalli abu zai iya haddace shi da gaugawa wani ta fuskan saurare shi zaga makahi sun haddace alkur'ani saboda babu ido amma galibi ta fuskan saurare zaka iske mutum ya haddace alkur'ani saboda malami suke cewa idan Allah hana ma mutum wata gaba zaka iske ya bashi karfi a wata gaba zaka iske gurgu Allah ya bashi karfin hannaye saboda mi saboda kafafuwansa ba sa tafiya zaka iske makaho yana da karfin haddacewa ya rasa ido amma yana da karfin ji ina fata ana fahimta da zaka iske dai mutum in Allah ya hana mishi wannan bangare zaka iske wannan bangaren Allah ya taimake shi to anan idan ka fahimci ina ne Allah ya baka karfi wani yana karantawa amma ba ya saurin haddacewa amma idan yana saurare sai kaga yana saurin haddacewa to kawai sai ya amfani da sauraren saboda ya haddace wani kuma ta fuskar kallo ya fi saurin haddacewa da ya kalli abu ɗai ko biyu ko uku ya haddace to ya amfani da wannan damar ya saurin haddace alkur'ani wani kuma ta fuskar maimaitawa to idan ka gane cewa ga inda ka fi karfi to ka yi nan wani kuma Allah ya bashi duka zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wani da abin da yake maimaitawa da abin da yake ji da abin da yake kalla duka zaka iska yana saurin hadda cewa ko da akwai tafawuti zaka iska kuma akwai bambanci tsakankanin su karfin bai da yawa to wannan kuma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim to dan haka muna kira zuwa ga daliban ilimi su fahimci irin waɗannan asalib da samun malami wanda zai taimakawa so malam dangane da kamar yadda kuka kasa hadda yadda mutum yana so ya fara haddace shafi kai ya ce zai ɗauki shafi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe zai raba shi ne biyu in ya rabi ya nuna sannan kuma ya zo ya wannan rabin daban sai haddata yi ƙarfi ga baki ɗaya to idan kuma wani shafin ne zai shige shi ta yaya zai haɗa wannan haddace a na'am je ka na'am na fahimta sai ƙarfi gaba shafi na gaba ai idan shafi na farko ya yi karfi shi na bayan an haddace shi ai hada shi da wancan bai da wahala ai hada shafi da shafi ya fi sauki saboda kowace haddace mustaqilla kuma ga wata nukta da muka ce za a raba su ba dole bane rarrabawa ma'ana in kai wannan sai ka tashi ka tafi kai wani abu sannan ka dawo a'a ya zamanto lokacin da za ka hada cewa wannan ka yi shi ko da a lokaci ɗaya ne to sannan sai ka bar wancan ɗin ka ɗauki wancan ko da a guri guda ne a lokaci ɗaya ina fatan kan wasu na tsammanin cewa a raba su shine ma'ana a yi wannan yau ko a yi wannan da safe a yi wannan da barici ba haka ake nufi ba idan akwai waɗanda ma Allah ya ba su ƙarfin hadda da ma za su iya haddace shafi biyu ma kuma hadda su ta yi kyau to amma galibin abin da ya sa malamai suke bayanin wannan saboda mutane ƙarfin hadda su ya bambanta mai rauni kada ce zai koyi da wanda Allah ya ba shi ƙarfin hadda mai yawa ina fata ana fahimta da haka shi hada shafi da shafi da ka haddace wannan shafin in dai ya zauna da ka ɗauko daga wannan sai ka haɗa wannan ai babu matsala hada hadda da shafi da shafi bai da matsala yawwa ko na sumuni da sumuni ko na rubu'i da rubu'i ko abin da ya kama da haka masu har dai na allo da karatu alkur'ani sun san da wannan to sai mu je zuwa ga matsala ta gaba cikin qawaidul hifz tun da mun faɗi qawaidul hifz da kaifiya yanzu ma su wasu qawaidul hifz ma zamu bar su saboda zamu zo wajen kamar me yake sa wani wuri yana da saukin hadda wani wuri bai da saukin hadda ta nan zamu hada su da su da wadancan wato abin da suke kira qawaidul hifz da ar-rumuzul hifziyya asbab na su'uba shi alqur'ani Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr mun saukar da alqur'ani to cewa tare da an saukar da alqur'ani ba shi ke nuna kowa zai iya haddace alqur'ani ba ina fata ana fahimta ta sannan cewa an saukakar da alkur'ani don ka a ce muna tsoratar da mutane game da alkur'ani ba shi ke nuna cewa ba karfin haddan mutane ɗaya ne amma alkur'ani abu ne mai sauki idan ka duba yau babu littafin da aka haddace a duniya irin alkur'ani
wannan ke nuna gaskiyar ayat yawa amma kowa yana da nashi matsayi kuma yana da tashi dama ta rayuwa wani ya fara hadda alkur'ani tun yana yaro wani sai da ya kama girma wani sai da ya tsufa ba a cewa mutum ya tsufa bai iya haddace alkur'ani ƙarya ne duk wannan hayaniya ce mutane suke yi ko kace mutum ya ce ayin yi harafi kaza ba ba larabi bane ba zan iya faɗa ba wala duk ƙarya suke yi abin yana bukatar niyya ce to in ka haddace alkur'ani aljanna zaka samu to a nan duniya an ka duk wanda ya ce bai iya wadin wani harafi a duk na kalubalance shi a aza mai miliyan guda a ce mai ce ha ya ce a ha din nan mallan ta yi nauyi sai a ce to ga miliyan guda da kawo yalla ma sai ya yi ma shugaban ƙwararra na duniya faɗa wannan harafin da ke to miliyan guda ya yi aljanna tsada ka gani ko ko kuma a ce mutum din yanzu kaga libya tsoho mai shekara 50 sai ka zo ga ya zo nan marakisu tahfiz na abin da suke kira eh, zawiya marakisu tahfiz alqur'ani tsoho mai shekara 50 55 60 ya zo ya fara hada alqur'ani kuma ba a ce yayi latti ba kuma an yi karatu tare da shi to mu nan sai a ce da mutum ya goce shekara bakwai shekara 20 wai ba za ka iya neman ilimi ba aljanna kake wasa da ita ya kamata mu canza irin wannan tsarin kuma mu yi makarantu na manya yanzu ka kamar eh, misali a kasar saudiya da ga wani abu na eh, a shekarar da na je saudiya a riyadh a wani masallaci na wani babban mawadaci da ake kira rajihi wallahi malam da na je masallacin ina ganin na kai ko kwana ɗaya ne ko kwana biyu eh, ina ziyarar masallacin wallahi malam a sahun harko zan iski tsofaffi to shi malamin da muke da alaka da shi nake tambaye shi waɗannan yake shi waɗannan tsofaffin kasan ko so menene su ne ce a yake tsofin ma'aikatan gwamnati ne waɗanda sun kai ritaya yau ba su da aiki tun da ba su da abu sai su zo a masallaci tun da safe yadda mutane suke zuwa karfe 8 su ku suka sai karfe 8 tara sun zo masallaci ba sa koma sai bayan sallar isha'i karatun alkur'ani bacci cin abinci cikin su kai cikin kwana uku uku suka kare karanta alkur'ani kaga sun amfana ta wannan sun amfana ta wannan dan haka cewa dan mutun ya tsuhu bai karatun alkur'ani wallahi wannan ba riba bace kuma muna kira zuwa ga matasa dan mutun yayi aikin gwamnati yayi ritaya ya zo yana kiran sallah ko kuma ya zo yana karatun alkur'ani ko yana koyon karatun ba dare shi za a yi ba a gode ma Allah abu ne na alfahari gare mu mutum ya kare eh, kariyar kishi ta aikin gwamnati kuma ya zo yana ya- ya- ya kusanci Allah to amma mu ne suka isa mutum yana gani yana jin tsoron a yi dariya ko a yi wani abu a buɗe makarantu ma na tsofaffi me abin kunya a ciki abin kunya shine baka iya karanta alhamdu ba ka tsufa ba wai ka zo koyon alhamdu ba na fata an fahimce ni Ma- to da ka mutu da jahilci baka iya alhamdu ba ka zo ka ce ma Allah ne
kuma ba a girma da karatu to shi ne abin da nake son mutanen su fahimce shi da kyau eh, wanda abu ne wanda yake na da kyau to amma su'uba kamar malamai suna nufin in an ce su'uba nan kamar wani abu ne wanda wani lokacin yana hana ka ka haddace da gaugawa shi ne abin da ake son a ce kuma wannan yana da alaka ne da wasu surori yana da alaka da waɗansu ayoyi Na'am.
to amma kuma ana son ka gane irin waɗannan mawaƙin saboda in ka je ka shirya da kyau abubuwan da ke sa wasu sura ta yi wahala ko wuri ya yi wahala na hadda malamai suka ce galibi abu uku ne Na'am.
waɗanda su suke da alaƙa da sura ɗin abu na farko shi ne zamanto sura ba ta da ƙissa cikinta sura mai ƙissa za ka iska tana da sauƙi saboda musamman in mutum na jin larabci yana gane daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yanzu in ka ɗauki suratu yusuf wanda ya haɗa suratu yusuf sai shi wata ɗaya ma bai karanta suratu yusuf ba ko wata biyu ko wata uku amma idan ya zo muraja'a cikin minti talatin arba'in awa ɗaya ya ƙare muraja'anta amma yanzu misali surar da babu kissa cikinta misali zan bayar kamar suratu zumar kamar suratu yunus kana jimawa ba kai muraja a waɗannan surorin ba idan ka zo za ka sha mamaki musamman suratu zumar da babu kissa cikinta musamman suratu yunus in ba an kai ga kissa ta annabi nuhu ba watulu alaihim da ba nuhu da kissa ta annabi musa daidai wuraren da ɗan- take da ɗan sauki saboda bi saboda idan akwai kissa kamar akwai abin da yake tuna ma daga kaza sai kaza amma idan babu kissa to in ba yawan maimaita kake ba yadda aya za ta hararo maka abu to wannan yana da muhimmanci na fata ana fahimta ta yana da muhimmanci ɗaliban ilimi su fahimci wannan kenan ka gane in ka ga sura babu kissa cikin ta to akwai alamun sai an zagi dantsi
Na'am.
sai an shirya abu na biyu wanda ke sa sura ta yi wahala a samu domiri na mata ya yawa a wuri ko a cikin sura domiri na mata in mun ce domiri na mata a cikin larabci mutane suna fahimta kamar lokacin da ake magana kan mata masu yawa ko mata dai a a takaice doma'irkinsu tunda ya an ce domiri kamar abin da yake wakiltar suna na asali to zaka iske duk wurin da akwai domiri na mata akwai matsala a wurin to in ba kana yawan muraja ba wannan wurin kuma kana in ka zo jan hadda ka tsaya kayi mai kyau za a samu matsala dan hadda farko ita ake so mu tsan- ya tsaya tantance abu da kyau kaga misali yanzu cikin suratul bakara kana tafiya kana jin sauki Wallahi.
amma da an zo wajen hukumce hukumcen sake sake da saki da hukumce hukumce na shayarwa sai ka ji sura ta yi maka الطلاق مرتان تن daga wannan wuri lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allaha samii'un 'aliim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir da abin da kama da haka wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf zaka ji abubuwa walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra gashi nan dai zaka iski illa an yau wato wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran wannan wuraren in ba mutum Allah ya taimake shi hadda mai kyau duk arama bai son ana cikin bakar ana zuwa irin wadannan wuraren haka misali cikin suratul nur zaka iska da wahala harda misali me yasa saboda dabiri da mata suratul nisa eh suratul talaq يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قاشنا دي ذاك اسكي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف واعتمروا بينكم بمعروف فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى duk inda an kace maka zamiri na mata ya yi yawa a cikin sura ko cikin izihi ko cikin hisbi ko cikin sumuni za ka iji wannan wurin akwai nauyi da shi sai abu na uku wanda malamai suke basuwa alama ce ta hadda shine cewa kamar in akwai kaddori da matsala shine almutashabihat ka iske kissoshi sun yi kama da juna ko farkon ayoyi a cikin sura ɗaya ko cikin surori daban-daban to wannan yana da matsala shi yasa irin wannan sai ka san ka'irorin da zaka bambanta tsakankanin su wannan yana sa ma wani zubin kana cikin wata sura sai ka koma sai ka koma cikin wata sura yanzu kaga misali suratu hud da suratul a'raf na'am kissa annabi nuhu ta zo a cikin suratu hud ta zo cikin a'raf kuma suna kamar ciciliya da juna kwarai na'am
kissa annabi hud ta zo a cikin suratul a'raf kuma ta zo cikin suratu hud kissa ta annabi eh, lut ta zo cikin hud ta zo cikin araf kissa ta annabi shu'aib ta zo cikin hud ta zo cikin araf kissa ta annabi salih ta zo cikin hud ta zo cikin araf to kaga waɗannan ɗaya a bakka da su ba tare da an haɗa sauran wuraren da suka zo ba sai su rikitar da kai to shi yasa kake ganin surar da ayoyin suke kamanceceniya da juna wani lokaci akwai matsala ko ko na wata sura suna kama da wata sura wannan na bada misali ne yanzu kaka ba suratul nahl da an shigo wajen wallahu wallahu wallahu wallahu yanzu kana ganin aran mai rikici wallahu anzala minas sama'i ma'an an gane ko fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha sannan kuma wallahu misali faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ko ba haka ba wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada kaka wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wurare masu matashi wallahu wallahu cikin ta in ka shiga mallan to kaga in dai ba Allah ya taimaki ka ba kaga dole sai ka samu matsala sai ka rikice ma wani lokacin aran ma ya rasa gaba ya rasa baya kamar ma bai taɓa haddace alkur'ani ba to waɗanda abu su ne malamai suka ce al'adar bai hattara da su duk inda wurin da akwai irin waɗannan matsaloli zaka iske ana samun matsala sai dai surori zaka iske wata sura tana da wahala misali ta fuskar yanzu ka kamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar tana da ayu da wal qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir da suka maimaitu to in ba ka bambanta tsakankanin su ba kaga akwai matsala wannan ga irin suratul rahman da suratul rahman duka za ka iskifa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da kuma misali suratul musalat waylun yawma idhil lil mukaththibin suna maimaituwa to waɗannan babu lokacin da zamu ce duk mu fayyace su saboda muna son mu dan yi bayani ne ga yan uwa musamman ɗalibai ilimi da malaman da suke da tahfiz so waɗansu yan ka'idodi da aka faɗa wanda kuma ibnu mutun ya kuma cikin littattafai tun da wancan satin ina ganin mun faɗi eh, littattafan da ya kamata ɗalibin ilimi ya duba waɗansu daga cikin su Eh, ba dole littattafai muka sani ba da har da kuma ba abin da ba dukkan waɗanda muka sani ba ma tana yau muka faɗa amma dai mun faɗi eh, waɗansu daga cikin su wallahu ta'ala alam to kaga dai a takaice ko dai zamiri na mata yawa a wuri ko ayoyi masu kamanceceniya da juna a cikin sura ɗaya ko a cikin surori daban-daban su yi yawa ko matashi ko kuma ya zamanto babu kissa a cikin sura to waɗanda suke sa sura tana wahala ina fata ana fahimta ta ko wuri ya zamanto babu kissa a wurin to zaka iske akwai matsala ina fata ana fahimta ta to wannan eh, fannin hifz fanni ne mai yawa kwarai da gaske sai abu na ƙarshe wanda za mu faɗa tun da lokacin namu kasan ba yawa ne da shi ba eh, rumuzul rumuzul hifz da kuma wato قاعدة الحفظ المتعلقة بحروف الحجاب akwai abu guda biyu don mai har da alkur'ani ana son ya kiyaye waɗannan abubuwa musamman rumus suna taimakawa akwai ƙawa'id waɗanda malamai suka rubuta ƙawa'id ne waɗanda su wani lokacin faɗar su ake yi wani lokacin an rubuta su ta fuskar wake kamar yadda imamu shatibi yayi aqilatu atrabil qasaid wani lokacin kuma an rubuta su ne a a ce maka qa'i abu kaza in ka rike kaza to wannan yana taimaka ma mahaddacin alqur'ani da kuma alaran ba to kowanne daga cikin su ina son zan ba da dan misalai akan shi abin da ake nufi da rumuz alama ko eh alama asalin rumuz alama amma wagga ta har da ci kinan sai an yi bayanin ta mutum zai fahimta ya ya take rumuz jam'i ne na ar-ramz uslubur ramzi ko uslubut tarmis Eh, abu na farko bari mu ba da ka'ida misali irin ka'ida wadda malamai suke faɗa sai su ci maka misali alam tarau in ka ji tarau ba alam tara ba cikin qur'ani tarau guda biyu ne cikin qur'ani masha Allah sauran kuma in dai mai ta'un ne ba mai ya'un ba to duk alam tara ne kaga kana da alam tarau أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أتكن سورة لقمان نعم نبي أتكن سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا dan nan sun kace in dai ta rauna to baka saki samu cikin Qur'ani kaga sai ka riki sauran ko duk alam tarana alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhill walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ga sunan dai to kaga kenan wannan ka'ida ce wadda za ta taimaka maka misali kuma akwai wata ka'ida mawakhirin fi fatirin tasta'khira Mawa- mawakhirin fi fatirin tasta'khira kalima ta mawakhir ka fahimta akwai kalima ta mawakhir shine sun kasa mawakhir fi fatirin a cikin suratu fatir tasta'khira tana yin jinkiri to akwai wata sura ita ko suratu suratul nahli to ita ko akwai mawakhir cikin ta to sai ka juya mawakhirin fi nahlin tataqaddama na'am
kenan tunda an ce cikin fatir tana ta akhur wato tana za ta zo baya kenan wataral fulka fihi mawakhira a cikin suratul fatir domin mi domin ta ta'akhkhara ta zo a ƙarshe cikin suratul nahl kuma ta taqaddama wataral fulka mawakhira fihi a cikin suratul nahl to kaga da zaka rike wannan ka'ida mawakhirin fi fatirin tastakhira kaga ka huta shikenan na fata ana fahimta ta bi idnillahi ta'ala to wannan ka'ida ne ne dan bada misali sai mu zo zuwa ga kamar abin da suke cewa ka'idatu tartibul hijab kullum malaman harda suna son idan ka ga ayoyi suna kamanceceniya da juna ko a cikin sura ɗaya ne ko a cikin surori ne daban-daban to ka hankalta ma harafin da kowace take farawa da shi inda an ka samu iskari idan ka hankalta ma harafin da kowace take farawa da shi to daga nan sai ka duba wanne ne ya gabata a cikin tsarin haruffan hija'iyya tunda muna da a ba ta fa ja ha kha har zuwa ya to idan a ce ta fara zuwa sai ya ta zo kenan ya zo ne akan tsarin tartibin hurufin hija idan kuma ya ce ta fara zuwa a cikin waccan aya ta farko sannan mai a ta zo kenan ya zama to ala khilaf tartibi hurufin hijab to wannan zai taimaka maka a cikin ayoyi da dama misali a cikin suratul baqara ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a to kaga akwai wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun akwai irin ta ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun to na farko wanda ake fara karo da shi na'am shine wala yuqbalu minha shafa'a na'am sannan wala yu'khadhu minha adl to kaga cikin tsarin harufan larabci shinun ita take fara zuwa a tsarin harufa ko sai an ce sinun ya an ka ce shinun a ce sadun a ce dadun a ce ta'un a ce dha'un sannan a ce ainun na'am kenan kaga ga shinun sannan ainun ta zo bayan ta kenan in kai rike a ayoyi na farko na'am kenan shinun ita take gabantar ainun ala wato tartibi hurufin hijab jariya wala yuqbal minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yusarun a wuri na biyu na'am in ka tafi to shi kuma wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a to nan kuma adilun ainun ita ta fara zuwa sannan mi sannan shi ne ta zo kaga ya koma ala khilafi tartibi hurufin hija to duk ayoyin alkur'ani in ka gina ma za ka yi amfani da wannan tsarika sai ka fahimce su gwargwadon eh, fahimtar da Allah ya baka ina fata ana fahimta ta to kaga in kana cikin bakara na farko wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun na biyu wala yu'khadhu min wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala hum yunsarun shikenan kaga wannan zai taimaka maka kwarai da gaske to wannan eh, na dan ba yan uwa misallai ne sai kuma eh, uslubur rams tun da lokaci yana tafiya sosai kuma ba mu kare wannan ba eh, mu zo mu yi bayani kan tahaddiyat ma tahaddiyat ma su ma eh, mu samu muka yi bayani da su kuma ga wannan qadiya da muka yi alkawari ta wannan ban sani ba da yadda za mu yi dai har mu ga abin da lokaci ya bayar a gurguje shine cewa uslubur rams shine ka'idodi za a baka na waɗansu harufa kana iya haddace su za su iya taimaka maka to shi usulubin rams galibi ana fitar da shi ne musamman a wurin surorin da wasu ayoyi suka maimaitu masu yawa zan bada misali da sura guda biyu a gurguje sura ta farko suratul rahman sura ta biyu suratu al-mursalat suratul mursalat misali wailun yawma idhil lil mukaththibin wailun yawma idhil lil mukaththibin sun maimaita cikin ta da dama to a baya za ka yi ka fahimce su kaga sai mutum ya rikici amma sai malamai suke cewa in ka zo cikin suratul mursalata da kaka inda wailun yawma idlil mukaddibina suke ka- ka lissafa ko ka kilga hamzatu qat'in uku hamzatu qat'in alhamza wadda adda alif da kasra da dhamma ita ce hamzatu qat'in uku sai ka sa hamzatu waslin biyu alhamza wadda adda wato dan kan nan mai kamar swadu sai ka sa hada biyu sai ka sa kulu biyu sura ta kare hamzatu qat'in uku hamzatu waslin biyu hadha biyu kulu biyu an kai karshe Duk saura wailin ne.
hamzatu qat'in ta farko alam nuhlikil awwalin ka karshe ta fara in ka ta wailun yawma idhil lil mukaththibin banda ayoyin da ke so sai ka zo alam nakhluqukum min ma'in mahin Na- hamzatu qat'in ta uku alam naj'al al arda kifata sai ka kai wani yawma idhil mukaththibin إيه، همزة آه، وصل بيو انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاثة شعاب كبع كبع هذا بيو هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Na'am.
to sai ku dubi in ka ta'i innal muttaqina fi dhilalin wa uyun ko wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu kaji kulu ta farko ta zo Eh, kulu washrabu hani an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin najzil muhsinin wa yawma yawma idhil mukaththibin sai ka ta'i kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna kaga wa idza qila warka ula ka ulu yawma yawma idhil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna Kenan dai a takaice hamzatul wasli hamzatul qat'i uku Mm, sai hamzatul wasli biyu mhm.
sai haza biyu biyu na'am sai kuma kudin guda biyu na'am Eh, idan muka dawo zuwa ga abin da ya shahi rumuzul hifz na suratul rahman na'am.
tana daga cikin surorin da suna da iskali kwarai wajen hadda kuma mutum ne yana iya rikicewa Eh, shi ne malamai shi ma suka fitar da kamar waɗansu ƙa'idodi Eh, kalima ne guda takwas za su fara aiki ne wajen eh, fabi ayyi ala ya rabbi kuma tukaddiba Na'am.
shi kenan idan ka kai wannan wurin daga nan za ka fara aiki da waɗannan rams ramzi ne guda takwas in ban manta ba na farko harama na biyu yawaku na uku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta Masha Allah.
wanda zai ce wai yawa ina ganin mallan wa'a ko ya fara kiran suna aljannu ko ya ko mallan ya fara ba'a ya fara tsibbuna a ba tsibbuta ba eh ba kuma rumuzi ne zan sake maimaitawa saboda yan uwa masu abin nan abin nan harama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta arrahman ta kari Masha Allah.
to anan daga harafi zuwa harafi akwai fadi ayya ala rabbikuma tukaddiban ko da aya ɗaya ce ko da aya biyu ne Na'am.
shi ne ɗalibin ilimi ya kamata ya fahimta ina fata ana fahimtar ta to kenan kaga harama ha khalaqal insana min salsalin kal fakhar ra ko ba haka ba rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ma marajal bahrayni yaltaqiyani ya waku ya yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan wa wa lahu al-jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam ku kullu man 'alayha fan yasayayu ya yas'aluhu man fis samawati wal ard sa sanafrugu lakum ayyuha athqalan ya ya ma'ashar al-jinni wal ins yu yursalu alaykum ashwadhun min narin wa duhasun fala tantasiran fa fayuha fa fa idan shaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kadhihan fa fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan yu yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam jahannam ha hadhihi jahannam allati yukadhib biha almujrimun wa dhafifi wa wa liman khafa maqama rabbih jannatan za dhawata afnan fi fihi ma aynan tajdan fi fihi ma min kulli fakihatin zawjan mufika mu muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq fi fihinna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan ka ka annahunna al-yaqut wal marjan hawa mufifi fi fi ha هل جزاء الإحسان إلا الإحسان و ومن دونهما جنتان في فيهما عينان نضاختان في فيهما من كل فاكهة زوجان في فيهن آه، آه، خيرات حسان حل متع حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وابقرين حسان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام
Surat Ar-Rahman.
suratul rahman ta kare kenan akamak Allah ina fata an fahimci ni to waɗannan malamai suna yin su suna taimaka ma ɗalibai da usulubi zaka iske wani yanki yana da wani shi usulubi da kuma littattafai da malamai suke yi wanda ɗaliban ilimi suna iya abin nan sai abu na gaba abin da ya shafi at-tahaddiyat game da karatun alkur'ani akwai kalubale da dama waɗansu sun shafi wani yanki waɗansu sun shafi wata ƙasa waɗansu sun shafi abin da amma ba na son na tsawaita magana kansu saboda eh, lokaci ya fara matsuwa kwarai da gaske illa dai abin da ke son in ce tahaddi daban-daban ne yana da yawa kaga muna da matsala ta faɗa haruffa galibin mu ba larabawa bane kenan muna da buƙatar mu koyi haruffa da kyau muna da kalubale na koyon ka'idodin tajwidi kuma ba mu karanta littafin tajwidi ba a'a mu gane ka'idar yadda ake aiki da ita sai kai sai mutum ya karanta littafin tajwidi goma sha biyar amma kuma bai iya karanta alqur'ani ba saboda shi abin da dauke tajwidi a karanta larabcin bai hankalta ma ka'idar ba ana son a fahimce ta a yi aiki da ita wanda ulumul ala kamar nahwu kamar sarf kamar ka'idodin balaga kamar usulul tafsir kamar usulul fiqh kamar usulul hadith ba wai ka karanta su ba kawai kai zaune a'a ya za a yi aiki da su a a samu fa'ida wanda yana daga cikin abubuwan da suke mai da mu baya mun karanta mathematics mun karanta physics mun karanta eh, ga sunan dai amma in an ka zo wajen aiki da su ba ma yi sai mu bar tura kullum su suke aiki da su suna kirkiri kaga da abin da ya shafi addini da abin da ya shafi kuma bincike na duniya zannin mu ke kawai sai dai Allah ya kyauta to wannan kenan sannan daga cikin kalubale musamman ina so in yi magana kan kalubale kan ta kowane fanni mun ka dauka game da tafiyar jagorancin kasashen mu akwai kalubale gwamnatocin mu misali zaka iske wani lokacin suna jin tsoron taimaka ma aiki na alkur'ani saboda mi saboda ganin cewa turawa ba sa son a taimaki aikin alkur'ani ai ba dole sai ka fito ka faɗa ba ku yi tsarin da za ku taimaka ma aikin addini ko da turawan ba sa so da ɓoye saboda mi ba sai ka fita ku faɗi sunayen ku ba to amma kai iske ana kokarin neman yardar turawa a saka kuɗi cikin waɗansu abubuwa waɗanda a kira wayewa ko kircir ko wani abu saboda turawa su ji daɗi amma aikin Allah sai ka iske yau eh, gashi nan abubuwan dai eh, sai a hankali to misali kuma daga cikin kalubalen da muke fama da shi game da abin da ya shafi har da alkur'ani musamman kalubale na wato tsaro tattalin arziki ka san waɗanda abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke eh, kawo muna matsala kana fahimta ta akwai kalubale na su yara ba a sa musu son alkur'ani ba iyayen in sun tura ƴaƴansu makaranta ba su dawo da sun yi karatun ko busu ba ko sun iya ko busu iya ba ko ba kai karatu ba ka nemi malami wanda zai iya bincika dan kashin karatun da yake zuwa yana gane ko baya ganewa ya za a iya fahimci karatu ga kalubale malaman makaranta sai su ce wata uku hudu biyar dan abin da ake basu ba a basu in an ka ce a sai ga mutum yana biya ma ɗansa jika ɗari biyar ma a wata makaranta ta boko amma jika biyu ne ake biya a makaranta ta abin nan amma in shekara ɗaya ana bin shi kuɗi kaga wannan ya nuna ma ƙur'ani ma bai da muhimmanci ranar da za a je makarantar boko sai a ba yaro dala ɗari misali ko jika ranar da zai je makaranta sai a bashi dala biyar ko dala goma ko kuwa ce shahara ko ya ci zazahe ko ɗimame kawai ya tafi makaranta kenan kaga an nuna mishi abin bai da muhimmanci to waɗannan ƙalubale suna da yawa amma waɗanda ke son yi tarkizi akan su a gurguje saboda kan lokaci ya eh, yi muna halinsa shine ta fuskar abin da ya shafi tsaro da kuma da kuma tattalin arziki idan muka duba wuraren da yanzu aka kai aka tada rikici har aka je aka kashe dubban mahaddata alkur'ani ka fahimta aka lalata makarantun alkur'ani dubbai musamman gwagga kabiya ta boko haram aka yi amfani da waɗansu masu ganin kamar su su- sun haddace alkur'ani sun iya rubuta shi amma ba san ma'anar alkur'ani da kyau ba sai suka sa tsammanin su malamai ne sai suka an kai amfani da zafin ra'ayi da ke gare su aka taimaka musu da kuɗaɗe waye taimaka musu da kuɗaɗe ba a maganar wannan aka taimaka musu da makamai a- aka ba su komai da komai waye ba su ba a maganar wannan sai dai a ce akwai ta'addanci kaza kaza kaza kaza to manya manyan abin da suka sa wannan abubuwan suke tashi abubuwa ne guda biyu na farko shine mushkila ce ta tsaro saboda wannan yankin idan yana da tsaro za a ci gaba da hadda alkur'ani duk duniya kuma babu inda ake yawan hadda alkur'ani irin wannan wuri kaga yanzu an tarwatsa dubban makarantun alkur'ani da mahaddata alkur'ani kaga su waɗancan sun samu bukatar su kafirai don ba su san adadin mahaddata alkur'ani yawa a duniya abu na biyu sai iktisad dama shi bature abin da yake so ya bata tsaro don ya samu arzikinka sai ya bata addinin ka ya huta iktisad tattalin arziki wannan yankin game da noma game da arzikin da ke cikin karkashin kasa yana da yawa to shi yasa su kuma ba sa son waɗannan kasashen da ke da wannan arzikin su amfana da shi shi addalin da yasa aka yi kokari aka tada wannan haraki kaga yanzu babu karatun alkur'ani kuma babu kasuwanci babu zancen fiddo arzikin da ke cikin karkashin kasa na zinari da mai da wane ne da wane ne kamar turawa suna ganin mutane ba su fahimci abin da ake ciki ba yankin bakasi najeriya ta yi rikici da ita da cameroon me yasa yankin sambisa me yasa aka tada rikici wannan yankin akwai ruwa akwai albarka akwai noma akwai arziki karkashin kasa to kullum aka tada fitina kenan kaga an huta sun ruguza makarantun alkur'ani da ke wannan yankin tsakanin chadi da kuma eh, cameroon da kuma eh, niger da kuma nigeria kaga karatun alkur'ani dubban maharta alkur'ani an kashe saura sun watse yanzu dai a takaice dai kaga ba ci gaba an ka kama musulunci ba ko- mai- mai da aikin musulunci bayani ake kokarin aiki an fahimci wannan to don haka ina kira zuwa ga malamai da kuma gwamnatocinmu da kuma kasashenmu zancen a ce za a ɗauki nauyin makarantun alkur'ani malamai su bar wannan tunani zancen turawa su bu- gina wani organization su gina wani organization sannan su zo su taimaka ma makarantun alkur'ani mutane kafiri ba yadda za a iya taimaka ma aikin addini da zuciya ɗaya kasashen larabawa ko suna da hali sun shagaltu da duniya baki abin da ya dame su galibi sayan club da sayan manya-manyan motoci na biyu ko suna son su taimaka sai a tuhumci babban mai kuɗi dan ta'adda ne baya iya taimaka kai tsaye cikin tsoro da suke dan taimakawa din ba a dogara gare su to abin da nake so iyaye mu taimaki kanmu da kanmu mu yi kokari in muna da hali yanzu sai ka iske makaranta ana bukatar littafi ashirin wai sai a jira sai laraba sun kawo littafi ashirin daga saudiya wai a rasa mutumin da zai littafi ashirin yanzu alkur'ani ba koma kur'ani yanzu sittin da yanzu aka je ɗari uku jaka za a siyo shi wai kuɗi jaka talatin alkur'ani ashirin in jaka jaka ne jaka ashirin wai ana jiran wata bakwai takwas goma sai an yawo a wur- munazzamat organization organization na musulmi in ba a samu ba a jira saudiya sai ta turo musahif sannan mu karatun alkur'ani kaga wannan tunani namu yayi buɗi idan ba za mu taimaka makaratu ba kuma malamai ina kira zuwa ga malamai makarantun alkur'ani Na'am.
da limanci da ladanci wallahi a daina zancen gwamnati ta ɗauke su ko kuma tura su ɗauki nauyin su wannan yakar addini ne ake son a yi in dai ana son a taimaka ma malamai a gyara musu gonakinsu a gyara gona da kyau mallan shi gyara karbe shi da kyau ya je ya noma domin gwamnati ba ta iya ɗaukan nauyin kamar zan ba da misali yanzu karatu na boko wa ya kamata ya kula da shi cikin gwamnati ko ba haka ba to yanzu a kasashenmu ilimin yaya yake gwamnatocinmu sun kasa ɗaukar nauyinsa na'am to waɗanda ba su ɗauki nauyin na bokon ba sun kasa ɗaukar nauyinsa da kyau yaya game da abin da ya shafi kuma wanda ba na bokon ba sannan yanzu misali na bokon kana gani yadda ke takalniya ku malamai an zo an samu ku sanari an yi wata ɗaya wata biyu wata uku an ba ku kuɗi masu yawa kun je kun ƙara gyara rayuwarku malam na da bai da wani salari yanzu a turawa sun turo jaka ɗari da hamsin ko ɗari biyu ana ba shi salari an yi wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu mallam na shida da mata guda ya yi ta biyu yana da ta biyu ya ƙara ta uku tun da ya samu salari ya yi ta hudu kuma sai tura sun ka yanke to mallan kaka zai yi sakin matan zai yi ko gudu zai yi bar kasar ya sa kai ko ko kaka mallan zai yi Ba- mu sun ba sun da ba sannan idan su misali masu aiki a gwamnati sun rasa kuɗi sun ɗauki lauya an je kotu sun yi zanga-zanga sun yi zanga-zanga an rasa yadda za a yi ana fitowa an- an an daina aiki wata ɗaya wata biyu kana jin malaman jami'a a najeriya sun yi wata nawa ko wata shida ne ko nawa ba ba sa karatu to yanzu liman mai da ladannai masu kiran sallah sai an ka ce an yanke salari sai ladan ya ce to yanzu le gouvernement a ba ai wata shidda ba ai sallah ba ai kiran sallah ba kuma liman bai su bar sallah mu ba daina bauta ma Allah sai an biya mu wannan tunanin wallahi malamai su daina shi ku gyara gonakinku da kyau in kun samu yan wata harka wanda za ku yi ko da waɗansu za ku ba su rinka muku da ƙasa wallahi ku yi in kun ka yarda an ka sanya salari cikin karatun makaranta an ka dogara da shi wallahi sai kun gwamnati mu kiɗi da karatu ko in ce sai mun gwamnati mu kiɗi da karatu tun da ni ma ɗalibi na an nuna min lokaci ya matso eh, kuma qadiya ta abin da ya shafi eh, tattalin arziki da kuma noma eh, ba mu yi bayani kan ba dai eh, duk da yake mun ɗanyi bayani kan waɗanda suka so su ce waɗanda suka yi harba wannan chemical da aka yi wannan sinadari da ruwa suka sabko an yi abin da bai dace ba muka nuna musu cewa babu wani abin da ya hana wannan muka nuna cewa ba abu ne wanda shari'a ta hana ba dama ce da ilimi da Allah ba dan adam gurgurdun ikonsa sai kuma abin da muke kira tun da bana Allah ya sa mafi yawancin wurare an samu an yi noma wallahi mutane su gyara abincinsu su bi shi a hankali almubazzaranci Allah ya hana shi mummunan rabon arziki yana daga cikin abin da ke bata muna su uttauzi ba a raba arziki kowa irin yadda ya dace a bashi a bashi to amma Allah ya baka arzikinka ka ɗauki rumbunka ka bar ruhe eh, dame ɗari biyu ɗari uku ka ɗauke su ka kai ka buge yanzu kaga ƙauye sakin aure zai yawa auren zawaru zai yawa kokowa za ta tashi cacar damma za a yi ta tsohuwar shari'a ta shekara 25-30 duk za a taro su wai da hujjan an yi damma in abinci ya kare ka sai da tiya dala 40 ko 50 ka sai ta jikka wanga ta'addanci ya yi yawa ya kamata mutane su dawo su natsu in Allah ya baka abu ka ge ka bi shi a kyau da kyau kakka ce yarka sai ka dauki dami 300 ka je ka yi mata kaya kuma ka dawo kana da yunwa to mi kai kai da 100 mana ka aji 200 kuma kauye ana irin wannan ta'addancin yan uwa musulmi an nuna min lokaci yayi kwarai da gaske kuma na ga nukta ce mai dan muhimmanci ko da dan ishara mu zuwa ga mutanen ƙauye in ka samu abincin ka babu ruwanka da turawa su turo eh, abinci kuma babu ruwanka da gwamnati ta taimaka maka kawai sai ka ci abincin ka kai sallah ka jira mutuwa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai da lokaci ya bamu duk da malam bai kammala maudu'i ban sani ba sati mai zuwa za a ci gaba a shi maudu'i na hifzi ya kare amma dai waɗannan doktocin tana yiwa a dan ce wani abu kilan ko a dan yi bayani To, ba Allahu a'lam matsala.
Mm.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi kuma abin da aka karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi Amin.
wanda yake kuma ba daidai ba Allah ya ba mu ikon kubuta daga gare shi amin a abin da malam ya faɗa mana kuma na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi aiki da shi amin amin kuma ya da ya su ma'aikata na wannan gidan tele da mu da muka gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karba aikin namu amin ita amin Eh, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai amin ya karya kuma kafirci da kafirai a cikin da suke ya Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka Amin.
gafarta mana kurakuranmu amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين.
واذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر اعداء الدين وانصر آمين.
عبادك الموحدين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آمين.
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آمين.
ال ابراهيم انك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيساتي ميزوان الله يكرمك